السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudumar mu ta yau an yi ta ne akan wa'azi da ke cikin mutuwa bayan Allah su mutu kafin ni bayan Allah su mutu kafin kai akwai abin da Allah madaukakin sarki yake gaya mana wa wa'azi a ciki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya halici rayuwa da mutuwa dai ya jarraba mu na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu matsayin mu ce san mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci a kansa da alayansa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama shine ya ba mu umarni cewa mu kasance a duniya kaman baki ko kuma mai tsallaka titi bayan haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alƙiyama ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki a cikin suratul anbiya yana gaya mana cewa kowace rai sai ta ɗanɗane mutuwa kuma Allah ya ce za mu ringa jarraba ku da talauci da arziki kowannen su jarrabawa ne kuma wajenmu za ku koma to mutuwa gaskiya ce kowa sai ya dandane ta a cikinmu komai tsawon lokaci babu wanda zai tabbata a wannan rayuwa sai Allah shi kadai wanda bai da abokin tarayya kuma jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya kaddara ta mutuwa jarrabawa ce wanda Allah ya hada ta tare da wannan rayuwa matukar an haifi mutum to tabbas sai ya mutu haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar don mai don rayuwa ce ta jarrabawa Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran yana cewa Allah bai zai bar muminai haka yanda suke ba sai Allah ya babance wato mutanen kwarai da waɗanda suke ba na kwarai ba Allah ya tsare mu ya ku bayan Allah an ruwaito daga imam al-hassan al-basari Allah ya kara rahma zuwa gare shi yake cewa wata rana shi imam al-hassan ya shiga wajen wani mara lafiya zai gaishe shi sai ya yi rashin sa'a sai ya iske lokacin mala'ikan mutuwa dab da zai zara ran wanda ya je gaisarwa ya ganshi a cikin wani yanayi a cikin wani hali wanda yake daga hankali bayan ya baro wajensa ya dawo gida sai aka kawo masa abinci aka ce masa iyalansa suka ce ga abinci bismillah sai ce a'a ku je ku ci abincin ku ku je ku sha abin shan ku ni na ga wani wani na ga wani yanayi wanda ba zan gushe ba ina aiki a kansa har Allah madaukake sarki ya kubutar da ni a wannan yanayi ya ku bayan Allah ba shakka wanda duk ya ga wanda ya rasu ya kalle shi ya ga yadda yake ya san cewa lalle mutuwa jarrabawa ce sa'annan wanda duk yake zuwa wajen jana'iza yake tsayawa akan kaburbura yake duba abinda musulunci yake so mu yi ba shakka ya san jarrabawa ne sa'annan dole ya samu canji a cikin rayuwarsa yana sa dan adam ya zama ya shiga cikin taitayinsa yana sa dan adam ya gyara zuciyarsa kai yana hana dan adam bacci yana sa dan adam ya kasa jin dadin jikinsa ya zama ya dage wajen aiki wajen kokari wajen aiki wanda zai sa ya samu nasara bayan ya mutu saboda idan ba haka ba sai zuciya ta zama ta kekashi gashi halin da muke ciki na zulubai masu yawa wanda yake ga mutuwa kuma ta kawo mana farmaki kullun safa da yamma dare da rana jana'iza ake yi yau akan akai wannan gobe akai wancan gobe akai wancan wata rana ni za a kai wata rana kai za a kai muna so ko ba ma so Allah madaukakin sarki ya sanya mafi kyawun rayuwar mu ko mafi kyawun ranar mu ita ce ranar da zamu koma zuwa gare shi ya ku bayan Allah ku sani jana'iza da muke ta yi ta ƴan uwanmu akwai abin lura a ciki ga masu lura amma akwai abin tunani ga masu tunani akwai faɗakarwa ga rabkanannu kai akwai farkarwa ga masu bacci saboda me mutum ne fa ka san shi kuna tare da shi kuna kai kawo da shi ya ce wannan ya ce wancan ya aikata wannan ya aikata wancan ya ɗau wannan ya ajiye wannan ya gina wannan ya rusa wannan duka yana kai kawo yadda kake yi ya ce ina wane ina kwana ina gajiya ana duk harkar nan kwatsam sai ka ga mala'ikan mutuwa ya sauka kan shi ana ji ana gani sako daga sama ya zo kan shi shine sakon Allah na cewa kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa hukuncin Allah ya sauka akan mutum shikenan suka ga ya daina motsi ya daina numfashi duk abin da ka sani na shi wanda da ka saba da shi yanzu ya canza ya zama kaman katako kaman dutse wanda aka yadda shi idan aka yi ihu a kansa baya tankawa in an masa magana baya ji in an kira shi ba zai amsa ba kai ko wuta kasa a jikinsa ba zai iya gudu ba ba zai iya ce ma akwai zafi ba baya magana babu shakka Allah mai iko ne akan komai ya ku yan uwa ku sani cewa san duniya da nutsuwa zuwa ga duniya waɗannan wasu illoli ne waɗanda suke mana illa su suke rufe zukatanmu su suke sa ganinmu ya zama ya yi dushi-dushi dangane da abin da ya shafi lahira yake hana musulmi ya zama ya samu tunani mai kyau dangane da jana'izar ake ta yi a gabansa sai ya zan muna ta zuwa jana'izar mutane amma jana'izar ba ta ƙara mana koma sai ke kashewar zuciya za ka ga da yawa mutum ya je wajen jana'iza ko a gabansa mutum ya mutu amma kai ka ce wanda ya mutu nan bacci yake an jima zai tashi babu wani abu da yake tare da mu za ka ga mutum gashi ya san inda aka binne dan uwansa ya san dan uwan nan nashi da da shi suke harka suke kasuwa suke zama a ofis suke kai kawo suke duk abin da suke yi yau gashi baya nan amma wannan bai taba shi bai kawo masa wani canji a cikin rayuwarsa an jima kaɗan sai ya koma yanayin da yake da Allah maɗaukacin sarki ka tsare mu ya ku bayan Allah ba shakka mutum ya ga mutuwar wani dan uwansa kafin shi ya kamata lalle ya azantu saboda haka nan mutuwa take yanda muke raka gawan ƴan uwanmu haka wata ran za a raka mu me yiwa ma mu in ba ta muka ce ba mu ba za a samu masu kai mu ba don wasu inda za su mutuwa ba a ganin gawar ta su ma don haka kaga kenan wa'azi ne Allah madaukakin sarki yake mana amma me zai faru da yawa sai muna tunani kamar mu ta mu ba yanzu za ta zo ba kamar mu ta mu akwai lokaci mai tsawo akwai abubuwa da yawa da za a bar mu mu akwai shekaru masu yawa wani lokaci idan ma mutum ya furta ma yace ta iya yiwa mu mutu yau ko gobe amma sai ka tarar da maganar bata kai ga zuci ba saboda mai ayyukan suna nuna cewa dan adam bai damu da wannan ba ba za ka ga wani alama ta cewa dan adam ya shiga damuwa ba lokacin da ya ga jana'iza wani lokaci abun mamaki halin da ake ciki yanzu a wajen jana'iza za ka ji mutane suna ta hira za ka ji mutane suna kirkicewa da dariya za ka ji mutane yadda ka san ba abin da ya faru har suna raha alhalin gagawa a gaban su za a kai ta makabarta a lokacin har mutum yana da dama ya aikata wani zunubi ya ci naman wani ko ya zagi wani da yawa ma za ka ga kadan za ka ga suna kuka idan an yi mutuwa wasu ma ba wai suna kukan mutuwan bane a'a suna kukan hasarar da suka yi ne na wanda ya mutu ta iya yiwa yana taimakon su ta iya yiwa yana ci da su ta iya yiwa akwai wata amfani da suke samu wannan bakin ciki yake sa su kuka da yawa irin kukan da mata suke yi da yara ƙanana wanda yake manufarsa wata manufa ne a ƙazanta ba maganar mutuwa ba alhalin kuwa wanda duk aka yi mutuwa ya samu kuka kuka na gaskiya to wallahi kanshi ya kamata ya ba kuka dan shi wanda ya mutu ya riga ya tafi saura mu da muke raye kuma muke jiran mutuwar da bamu san lokacin da za ta zo ba bamu san a wani yanayi za ta iske mu ba Allah ya sa ta iske mu a yanayi mai kyau bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa dogon buri a cikin wannan rayuwa yana cikin abin da ya halaka al'ummomi wanda suka wanda suna da yawa an samu hadisi daga Abdullahi dan Amr yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'ummar farko ta gyaru ne saboda gudun duniya da kuma tabbas cewa za ta hadu da Allah waɗanda suka rayu kafin mu wato suna gudun duniya in an ce gudun duniya ba ana nufin kar wani ya je kasuwa ba gobe ba ana nufin kar ka nemi abinci ba a'a ya zama neman duniyar ka kana yi ne don lahira ya zama duk abin da kake tarawa ba kana tarawa bane dan ka boye dan ka mutu a ce ka bar miliyan 100 ka bar miliyan 10 a'a kana neman dukiya ne don me dan ka samu saukin samun aljanna dan haka za ka samar da dukiyarka ta zama ta aikin Allah ne kana gina masallatai kana gina makarantu kana taimakon marasa lafiya kana taimakon yan makaranta gashi nan bare al'umma wanda take bukatar taimako ta ko ina sai dan adam ya zama yana shuka dukiyarsa kuma tabbas zai girbe abin da ya shuka domin Allah ba ya zalunci duk abin da dan adam ya aikata shi zai je ya tarar kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin ayoyi da yawa a cikin Alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al'umma da ta gabata ta yi nasara ne ta ci nasara ne ta yi kyau ne saboda gudun duniya da kuma ta yarda cewa za ta hadu da Allah ta da cewa ana rayuwar duniya na dan lokaci ne sai a bar duniya a koma ga Allah sai manzo Allah yake amma al'umma ta ƙarshe abinda zai halaka ta shine rowa da dogon buri wanda shine ake ciki kaga mutum yana ta tara kuɗi yana ta tara kuɗi kullum ana masa alat yana jindirin yana dariya yana ta tara kuɗi kuma aikin alheri yayi karanci ba zai bayar ba wani ma shi karan kai shi ba zai ci ba haka nan zai yi ta yi kuma har labari ya tabbata shine wata ran a ce mutum ya mutu kuma magada su zo su raba kuɗin da ya bari sannan shi kuma tun yana cikin ƙasa yana jiran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya masa hisabi na wannan dukiya ya ku bayan Allah jana'iza da kuke gani ake ta wucewa da mutane ana kai su makabarta a yanayi biyu ake wucewa da duk wanda ka gan shi idan mutum yana aikata kyakkyawan aiki sai mu kyautata masa zato idan mutum yana mummunan aiki mu ringa ji masa tsoro wannan shine dama iyakan abin da zamu iya amma da zaka ji maganan wanda aka dauka za a kai shi kabari da wallahi dan adam ya faɗi ya mutu saboda abin da yake faɗi ya ku bayan Allah duk wanda kaga ya mutu to lalle yanayi ɗaya daga cikin biyun nan yana cikin sa ko dai zai tafi gidan rahama ya zama ya huta daga damuwa ta wannan rayuwa ta duniya ko kuma ya zama zai tafi azaba Allah ya kiyaye shi kuma ya zama bayan Allah da ma duniyar karan kanta ta huta da shi haka ne duka an samu hadisi daga Abu Qatada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an wuce da jana'iza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to jana'iza dai guda biyu ce ko dai wanda ya huta ko kuma wanda aka huta da shi sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah waye ya huta waye aka huta daga sharrinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawa mumini idan ya mutu shi ya huta da damuwar duniya ya huta da musibu na duniya shi kuma fajiri idan ya mutu to bayan Allah da kasar da yake ciki har bishiyoyi duka sun huta da sharrinsa Allah ya kiyaye har dabbobi a riwaya ta Yahaya dan Sa'id yake cewa ya huta daga cutarwa ta duniya da wahalar duniya ya koma zuwa ga rahamar Allah wannan hadisi ne na Imam Muslim ya ku bayan Allah yana daga cikin illa da ta same mu a wannan lokaci zaka ga an yi mutuwa amma ta kuwan mu dan kadan ne na dan lokaci kadan ne zaka ga saboda tsatsa da ta yi mana yawa a cikin zuciya wani lokaci a gindin kabari zaka ga mutane suna tattaunawa suna dariya wani lokaci a gindin kamari wani ya kunna sigari eh zai sha taba saboda ya manta ya saba shan taba wato rabkada ta yi yawa ta yi nisa zaka ga ana maganar jana'iza wasu suna maganar kasuwanci wasu na maganar siyasa wasu na maganar zaɓe wani suna magana iri-iri waɗanda duka bai dace ba a ce lokacin da aka yi mutuwa ɗan adam wannan magana yake yi abin da ya kamata ya zama damuwarsa shine ran da shi zai koma ga Allah madaukakin sarki wanda kuma tana nan tafe tabbas kuma za ta zo babu makawa Allah madaukakin sarki ya sa lokacin da zutuwan mu za ta zo ta same mu a cikin kintsi Abu Amrul Ala wata rana jarir ya zauna a wajen shi yana rubutan wato waka kawai sai ga jana'iza ta zo gittawa sai ya daina rubutun shine sai wasu baitoci yake cewa wato jana'iza idan ta zo gilmawa haka nan za ta gilma amma bayan ta gilma sai mu ci gaba da yanayin da muke ciki yace kamar yadda dabbo kura take kawo dabbobi farmaki da an kore ta shikenan dabbobi ci gaba da kiwo babu wani wato tabuwa tare da su ya ku bayan Allah wannan ɗanɗano na mutuwa dole ne sai kowa sai ya ɗanɗane shi yanda ka raka gawar wani haka za a raka gawarka me yiwa ma bayan kayi rakiyan gawan ba ka ƙara sati ɗaya wannan rayuwa me yiwa ba ka ƙara kwana ɗaya don ya faru da wasu addu'a muke da fata Allah maɗaukakin sarki ya ja rayuwarmu ya ƙara mana kwanaki amma tabbas wata ran sai wannan labarin ya iska kowanne a cikinmu wata ran tabbas sai kaga kai aka ɗauka a cikin makara za a kai ka makabarta shi yasa dole ne dan adam ya shiga cikin taitayinsa ya shiga ya roki Allah madaukakin sarki mutuwa dole ce babu makawa Allah madaukakin sarki ya bamu sa'a Allah ya sa ya zama mun kinsa Allah ya bamu tuba na gaskiya kafin komawa gare shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an wuce jana'iza yanda shi karan kanshi sallallahu alaihi wa sallam yake kenan da yanayi idan ya ga jana'iza hadisin abi huraira yace wata rana aka wuce da jana'izar ba yahudi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai wubi ya tashi sai suka ce ya rasulullah fa ba ma musulmi bane ba yahude ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina ai tashi yayi saboda mutuwa yace mutuwa ta da firgici wannan hadisi ne na Imam Nisa'i ya ku bayan Allah yana daga cikin gafala da ba ma wa'azantuwa da abin da ya shafi mutuwa kaga an yi mutuwa amma an an mai da abin kaman ado kaman wajen biki wata gawar ma za ka ga da akwatin gawan ana masa ado ana masa kwalliya ana masa zane kaman wani waje za a je na biki wanda yake wannan kuskure ne saboda me ba a san wanda yake cikin gawan ba yaya za su kare da Allah madaukakin sarki yaya yaya wadannan tarba mala'iku suka yi masa da aka sai mu kula Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin masu kulawa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma lahira ku yi tunani a cikin wannan rayuwa da muke ciki duk lafiyar da muke ji ba ba abin da zai biyo bayan ta sai rashin lafiya wannan haka Allah ya tsara wannan rayuwa ba abin da ke biyo bayan rayuwa sai mutuwa ba abin da ke biyo bayan samartaka sai tsufa ba abin da ke biyo bayan wato samun lokaci sai rashin lokaci wannan haka yake kuma haka zai iske kowa matukar yana cikin wannan rayuwa da haka mu farka daga barci mu rabu da rabkana mu yi kokari ne aiki don ranar lahira don mu samu rabonmu ranar da ake komawa wajen Allah madaukakin sarki kada ya zama abubuwa na rabkanar da mutane sun rabkane mu lokutan mu da yawa zaka ga mun bata shi wajen kallon talbijin da tauraron rediyo da facebook da whatsapp da kwallon kafa da sinima da sauran abubuwa kai wasu ma har da shaye-shaye wanda yake duk zaka ga lokacin haka yake ta tafiya ga kuma mutuwa ta dun faro mu tafiya ake dare da rana safa da yamma sai dai Allah madaukakin sarki ya bamu iko tuba ya bamu ikon cikawa da imani wani abin da zai faranta mana rai gaba daya shine mun yi sa'a Allah madaukakin sarki mai gafara ne Allah madaukakin sarki mai jinkai ne Allah madaukakin sarki mai baiwa ne muna fatan Allah madaukakin sarki ya ji kanmu Allah madaukakin sarki ya mana baiwa ya sa mu kintsa kafin lokacin tafiya yayi domin idan muka duba waɗanda suka gabace mu duk abin da kake ji a cikin wannan rayuwar wasu sun yi fiye da kai wasu ba da kanka aka fara ba kuma bayan ka mutu ma za a ci gaba da yi dan haka dole mutum ya sani ana rayuwar duniya ne a matsayin musulmi dan neman lahira ita ce abin yi Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara akwai ranar da kowannen mu zai tsaya gaban Allah madaukakin sarki don hisabi kan ayyukan da mutum ya aikata Allah madaukakin sarki ya ba mu dama aikata alheri Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafurai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الغني الصبور الشكور وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمدا عبده ورسوله القائل كن في الدنيا كأنك غريب أو آبي سبيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله يقول الله جل, جل وعلا في محكم التنزيل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إن الموت كأس لا بد من شربه وإن دال الزمن لا نمومة إلا لله وهدى والابتلاء سنة ملازمة للحياة الدنيا فقد ابتلت حكمة الله تعالى أن يفتن عباده بما به يتميز الخبيث من الطيب كما قال سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب عباد الله يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه دخل على مريض يعود فوجده في سكرات الموت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له الطعام يرحمك الله فقال يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه أيها المؤمنون إن مشاهدة الموت والنظر إلى شدة الموت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل سورة الميت بعد مماته وهدور الجنائز والوقوف على القبور ودخولها ما يقلع عن النفوس لذاتها ويدرج عن القلوب مسراتها ويمنع الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث عن على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب فينبغي لمن كسى قلبه وكسر ذنوبه أن يستعين بتذكر ذلك ويتأمل ويتفكر في هجوم الموت عليه لعله يتوب ويحسن الاستعداد للقدوم على الواحد الديان عباد الله اعلموا أن في الجنائز عبرة للمعتبرين وفكرة للمتفكرين وتنبيها للغافلين وإيقاظا للنائمين بينما الإنسان في قيام وقعود ونزول وصعود وخذ هذا ودع هذا وابن هذا وهدم هذا وقد كان وما كان وأين ذهب فلان ومن أين جاء فلان إذ جاءه أمر إلهي وحادث سماوي وحكم رباني فسكن حركته وأدفع شعلته وأذهب نظرته وتركه كالخشبة الملقاة والحجر المرمى إن سيها به لم يسمع وإن دؤي لم يجد وإن قطع أو هرك لم يتكلم إن ربك على ما يشاء قدير أيها المؤمنون عباد الله إن حب الدنيا والميل إليها والإطمئنان بها حجاب الهوى الذي قد القلوب وعاش الأبصار يملأ الفكرة في الجنائز والاعتبار بها فسارا لا تزيد رؤيتها إلا غفلا ولا مشاهدتها إلا كسوى حتى كأن الميت إنما هو نائم يستيقظ بعد ساعة ويهب عن قريب وكأن الذي يراها لا يكون مثلها ولا يدخل مدخلها وكأن ذلك الميت نزل به ملك الموت وادا وإياه كسد خاصة أيها المؤمنون عباد الله وفي هدول الموتى عزة فكل إنسان يوقن أنه سيموت كما مات هذا الميت وتشيع جنازته كما شيعت جنازة هذا الميت وربما مات بحيث لا تشيع جنازته ولا توارى له جثة ولكن لا يظن ذلك عن قريب ولا يحسب أنه منه غير بعيد قد فسى لنفسه في المدة ومد لها في المهلة وحكم أن لا يموت إلا بعد سنين وإن قال ربما أموت اليوم أو غدا فقول ضعيف لا يتحرك منه بسببه ساكن ولا يظهر عليه منه أثر نازل لأنه عند رؤية الجنازة كما كان قبل أن يراها وربما يحدث يحدث حديثه الذي كان يتحدث به والميت يدفن وهو وراءه يسيء إلى يسيئه إلى قبره وإن جاءه دهك دهك وإن عدله نادر يحاول الكلام تكلم به وأودعه سهيفة وبعث به إلى ربه وقل ما يبكي على الجنازة إلا أهلها تعلما لفراقها لا لنفس الموت كبكاء السبيء والمرأة الذين لذين لا يأكلان ولا يتعلمان ولو كانوا يعلمون لكان بكاؤهم على أنفسهم لا على ميتهم لأن ميتهم قد مات وهم ينتظرون الموت وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طول الأمل سبب الحلاك للأمم فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاه أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمر رواه الدبراني في الأوسط عباد الله إن الجنازة تمر بالإنسان ولا يدري حالها ولا يتبين حقيقة مسيرها وإنما يرجى لها بحسب ما ظهر منها من الطاعات ويخاف عليها بحسب ما بدا منها من المخالفات وإن لها كلاما لو سمعه الإنسان لانصدع له حجاب قلبه وشغله عن بنيه وآله بل أذهله عن النظر إلى خاصة نفسه أيها المؤمنون والمرتهلون من هذه الحياة المرتهلون من هذه الحياة ميتان فميت يستريح من تعب هذه الدار ويفدي إلى راحة الدار الآخرة وميت يستراه منه يستريح منه البلاد والعباد يفدي إلى سوء المسير وبئس المهاد ذكر أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريه ومستراه منه قالوا يا رسول الله ما المستريه والمستراه منه فقال صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن يستريه من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريه منه العباد والبلاد والشجر والدواب وفي رواية عن يحيى بن سعيد يستريه من على الدنيا ونسبها إلى رحمة الله رواه مسلم عباد الله ومما يصيب هذه الأمة هي تأثر الوقت المحدود بل إن الران على القلوب قد منع التأثر بالمواعيد فعند القبور وعند اللهدي قد تجد الدهك والدخان والهواتف ومتابعة التجارات والحديث عن السياسات والانتخابات وهوالي السندات والأوراق وربما يكون منها من يحتز عند رؤية الجنازة ويرتاع عند مشاهدتها ثم لا يلبس أن يعود إلى أهله إلا مقدار ما يكون بين يديه أو ساعة تمر عليه قال أبو علاء أبو عمرو بن علاء جلس جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه شعرا فدلعت, فدلعت جنازة فأمسك وقال شيبتني والله هذه الجنائز وأشع يقول تروا على الجنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبرات كروعة سلة لمغارز إبن فلما غاب عادت راجعات وكأن هذا البائس الغافل بائس الغافل لن يسمع برجل قد شيع جنازته جنازة ثم مات المشيع بعد جمعة وربما كان بعد يوم واحد أو أقل من يوم أو كأنه لم يعلم أن هذا الميت كان طويل الأمل ممتد الرجاء يدمع في العيش ويحرص على البقاء حتى هدم عليه ملك الموت في الوقت الذي لم يكن يظن به وقام معه من المكان الذي لم يكن يحسبه فإنا لله وإنا إليه راجعون وتأمل موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز وكيف ربى أصحابه على ذلك من الوقوف للجنائز والاجتهاد بالموت والاعتبار بالموت بالموتى وهذا موقف آخر يسره فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن في رؤية الجنائز عبر إذة وإبرة وتذكرة بشدة الموت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقال فقام فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال إن للموت فزعا رواه النسائي أيها الإخوة ومن غفلة بعض الناس عن الموت فضلا عن الاجتهاد به تزيين الجنائز فتراه يلبس النعش الثياب الملونة ويجعل عليه الأردية المسرقة ويحليه الهلية المبيدة ويخرجه كالفتاة المحلاة والعروس المدلاة ولا يتفكر في ميته هل كسي أثواب الحرير أو قدران السعيد وإنه موضع الفكرة وإيصال العبرة وإلالة العويل والحسرة نسأل الله حسن الاتئاز وجميع الفكر ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا خاتمتنا وأن يجعل أسعد في حياتنا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة وتفكروا في أنفسكم ماذا بعد الصحة إلا السقم ماذا بعد البقاء إلا الفناء ماذا بعد الشباب إلا الهرم ماذا بعد الحياة إلا الموت يا غافلا أين البكاء والهزن والقلق لخوف العظيم الطالب أين الزمان الذي فررت فيه ولم تخش الأواجب أين البكاء زمن على أوقات الضيئة عند التلفزيون والمذياع والفيسبوك والواتساب وكرة, وكرة القدم والسينما والفيديوهات والخمر والدكان والملاعب وكثيرا وكثير كم في يوم الحسرة والندامة من دم من دم ساكب على ذنوب قد هواها كتاب الكاتب من لك يوم ينكشف عنك جداؤك في موقف الحساب إذا قيل لك ما صنعت في كل واجب كيف ترضي النجاة وأنت تلهو بأسرع الملاعب لقد ضيعت الأماني بالظن الكاذب أما علمت أن الموت شعب شديد المشارب يلقى شرره بكأس السرور الكاذب وأنه لا مفر منه لهارب فذل لنفسك واتق الله أن تبقى سليما من النوائب فقد بنيت بيتا كنسيج العنكبوت أين الذين علوا فوق السفن والمراكب أين الذين علوا متون النجائب هجمت عليهم المنايا فأصبحوا تحت النصائب وأنت في أثرهم عن قريب عاتب فانظر وتفكر واعتبر وتدبر قبل هجوم من لا يمنع عنه هرس ولا باب ولا يفوته هرب هارب عباد الله سبحان الرؤوف الرحيم لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يحلم عليهم ويمهلهم لعلهم يتوبون أو يرجعون فكم كشف درا وستر عاشيا وقد بارزه بأنواع الفساد ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد فاستعدوا للقاء رب الجليل واعدوا للقدوم عليه مثال العمل كل جميل وتفكروا في أنفسكم وما اشتملت عليه من العيوب وحاسبوها على ما اكتسبت من الذنوب فأي نفس منكم لم تحمل ظلما وأي جارحة من جوارحكم لم تقترب إثما وأي عمل من أعمالكم يليق بذلك المقام وأي وقت من أوقاتكم تمهد للطاعة وغلا عن الآثام لقد لقد جنيتم على أنفسكم بالذنوب جناية أجما وهدمتم بالمعاصي قدرها عند الله هدما فلينوا قلوبكم بذكر الموت أتى أن تلين وعزوها بذكر القبر وفتنته فإنهما لحق اليقين وذكروها يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم ينزل المرء ما قدم اليدا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل وأن يرسل لنا الكتاب وأن لا يتوفانا إلا هو راد عنا اللهم ارزقنا الموت اللهم ارزقنا التوبة قول الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة بعد الموت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك خير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله